وأحاديث سيد ولد عدنان أن ما يصيب العباد من الضنك والبلاء والمسائب والضراء إنما هو بسبب ما اقترف, ما اقترفته أيدي الناس من الذنوب والعصيان قال الله سبحانه وتعالى في تنزيله المحكم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وصدق الله ومن أصدق من الله قيلا أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم وقال المصطفى صلوات ربه وسلامه عليه يا معشر المهاجرين خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلاح أسلافهم الذين مضوا ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة ودور السلطان عليهم الحديث أخرجه ابن ماجه والبيحقي والصحاه الحاكم كان شعار السلف وصالح الأمة عند نزول النكبات وحصول الحوادث أنه ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة وقال بعض السلف جزاء المعصية الوهن في العبادة والضيق في المعيشة الوقفة الثانية أن هذا الغلاء هو لون وجزء من المسائب التي قدر الله على هذه الأمة من المسائب التي تبتلى بها هذه الأمة فقد أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة جعل آفيتها في أولها أن هذه الأمة جعل آفيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها أخرجه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما وقال تعالى ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون وقال عن بني إسرائيل وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون في مثل هذه الأزمات يتبين إيمان الصادقين ويتساقط من يعبد الله على حرف ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب الوقفة الثالثة يا معشر التجار يا معشر التجار بهذا النداء رفع المصطفى صلى الله عليه وسلم صوته فاشرأبت إليه الأعناق وأحدقت نحوه الأبصار فقال إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى وبر وصدق أخرجه الترمذي وقال صلى الله عليه وسلم في حديث آخر ترى والسمحا إذا اقتضى أخرجه البخاري تذكر أخ... تذكر أخي التاجر تذكر أخي التاجر المسلم أن إرخاص السلع على المسلمين ووضع الإجحاف بهم وترك استغلالهم أمارة على رحمة قلب صاحبه وطيب نفسه أصاب الناس القحط في زمن الصديق رضي الله عنه فقدمت لعثمان رضي الله عنه ألف راحلة من البر والطعام فغدا التجار عليه كلهم يريد شراءها منه لا للتكسب ولا للاحتكار, للاحتكار لرفع, لرفع الأسعار وإنما ليوسعوا على فقراء المدينة في هذه النازلة فجعل التجار يساومون عثمان على شراء هذه السلعة حتى أربحوه بالعشرة خمسة عشرة فأبى وأنفقها في سوق المدينة على الفقراء والمساكين وربح, وربح البيع يا ذا النورين الوقفة الرابعة ومن الواجب المنوط على من ولاه عمر المسلمين أن يسعى لحل هذه الأزمة ويتبارك أمر معاناة الناس معها مع من احتكار السلع في السوق أو تسعير السلع عند الحاجة بثمن ثابت لا يزداد عليه ولا ينقص وهذا التدخل جائز من الناحية الشرعية وهو, وهو القول الصحيح من, من أقوال العلماء قال ابن القيم عليه رحمة الله مصلحة الناس إذا لم تتم إلا بالتسعير سعر عليهم تسعير عدل لا وكس ولا شطط وإذا, انت وإذا اندفعت حاجاتهم وقامت مصلحتهم بدونه لم يفعل بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الذكر وال... من من الذكر والآيات الحكيم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وسيد المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين bayan haka ‘yan uwana masu albarka insha Allahu ta'ala khutubar mu ta yau za ta tattauna ne game da wani al'amari wani abin da ke faruwa a cikin wannan ƙasa tamu mai albarka wato najeriya ke na ƙasar mu ta gado al'amari ne da ya yaɗu kuma ya mamaye ya game kowa da komai al'amari ne da ya fantsama ya kuma rikitar ya ɗimautar da duk wani wanda ke rayuwa a wannan ƙasa al'amari ne da tasirinsa ya shafi ƙarami ya kuma shafi babba sannan tasirinsa yana tsallakewa zuwa ga mai ƙaramin hali da mai babban hali ma'ana mawadaci kenan da wanda yake talaka har sai da wannan al'amari yan uwa yawa yi gari shine al'amarin da ake tattaunawa a duk inda ka samu mutane ke bantattu ne gama garin mutane ne ko kuma mutane ne na musamman a cikin majalisoshi guraren zama da inda mutane suke haɗuwa babu wani al'amari da ke cinye da ke mamaye mafi yawan lokacinsu kamar wannan al'amari uwa shi ne al'amarin kuma da za ka samu yake bayyana a kan akwatunan talabishin ɗinmu murya take fitowa a gidajen rediyoyinmu da duk wasu kafafen yaɗa labarai shi ne al'amarin da ake tattaunawa a kansa haka na a cikin jaridunmu shi ne abin da ake tattaunawa a kansa uwa masu albarka wannan ba wani al'amari ba ne face ghala'ul asar ma'ana tsadar rayuwa tsadar rayuwa da tashin goron zabi da al'amura suka yi kuma suke kan yi ko in ce tashin goron jimina don wannan ya wuce goron zabi Allah maɗaukin sarki ya samu dace ‘yan uwana masu albarka lallai mu sani cewa wannan ƙasa tamu a keɓance wannan gari namu na kano mai albarka lallai muna fuskantar wata gagarumar igiyar ruwa wata guguwa wata ambaliya ta tashin goron zabi na kayan yau da kullun da mutane suke amfani da shi ta yadda waɗannan al'amura sun tsallaka sun shafi abin da mutane suke amfani da shi na dolar rayuwa wanda babu yadda za a yi mutum ya rayu sai da shi rayuwa ba za ta tsaya ba sai da su wannan tsadar rayuwar ya shafa har su kamar guraren zama wanda dole ne sai mutum ya samu inda zai zauna kamar abin hawa dole sai mutum ya hawa abin hawa ko dai naka ko na haya dan dole ne akwai buƙatar inda zaka je yau da kullum idan naka zaka shiga zaman kansa yake yi idan na hayar ma zaka shiga zaman kansa yake babu sauki a cikin biyun gaba daya haka nan tufafi da mutum zai siya ya sa a jikinsa wanda yake dole ne sai mutum ya kare al'aurarsa wannan tsada da wannan tashi na farashin kayayyaki shi ma ya shafe shi uwana masu albarka wannan abin ya shafi hatta abincin da mutum zai sa a cikinsa hatta abin da mutum zai sha a cikinsa a cikinsa kai hatta ma magani da yawa daga cikin masu matsakaita masu albashin da ba masu karɓa albashi a wata-wata aljiyunsu ya fara ya fara yin rauni aljiyunsu ya fara kasa ɗaukarsu mai albashin da za ka samu da yakan iya karɓa albashi ya yi tefane na wata ya biya kuɗin makarantar 'ya'yansa ya yi wasu buƙatu ne da kullum haya taimaka wani sannan ya ɗan samu wasu sauran canji yan uwa irin wannan lokaci da muke ciki ya kasance irin wancan da yake waɗancan buƙatu a da yanzu wannan albashinsa baya iya kai shi watan masu ya nemi bashi sai ka samu bashi mai tarin yawa kafin watan a yayi ƙoƙari albashin da zai karɓa ya kai shi wata guda a kai shi kwana goma amma sai ka samu ya ci bashi ballantana kuma Allah sarki malan talaka mai karamin karfi wanda da kafin yanzu ma da ƙyar yake samu ya survive ballantana kuma yanzu saboda ka bala'i kan bala'i musifa kan musifa kunci kan kunci sai Allah ya kiyaye mu kawai shi sa uwana masu albarka a irin wannan yanayi da muke ciki a irin wannan lokaci da muke ciki a irin wannan kunci da Allah maɗaukakin sarki ya jarrabe mu da sha'ir wannan lokaci lallai ya kamata mu tsaya mu duba na tsanaki mu kalli abubuwan da suka jawo mana waɗannan al'amura waɗannan al'amura ya kamata mu bi mu kamu da su mu riko da sababi domin Allah maɗaukakin sarki ya fitar da mu daga waɗannan halin da muke ciki lallai dole ne a wannan kadami da muke ciki mu tsaya mu irin wannan duban ba kawai koke-koke ba ba yawai ba kawai labarai ba ba kawai mu zauna mu ta ba junan mu labari ba yan uwana masu albarka ga wasu abubuwa guda hudu kamar haka na farko matsaya ta farko da ya kamata mu tsaya mu duba mu ga me jawo irin waɗannan abubuwa masana suka ce duk inda aka samu kunci da inda aka samu tsadar kayayyaki a wata ƙasa ko a wani gari da inda aka samu rikicewar rayuwa lallai abubuwa guda biyu suke jawo su akwai al-asbabul maddiya akwai al-asbabul ma'nawiyya akwai sabubba na madi wanda yake na zahiri ana iya kallonsa a taɓa shi na yau da kullum shine abin da ke da alaƙa da tattalin arziki abin da ke da alaƙa da sakati da ko in kula da gwamnatocin mu suke yi a lokacin da kowace ƙasa take ƙoƙarin ɗaukan mataki ta hanyar tattalin arziki don ta gyara tattalin arzikin ta yadda 'yan ƙasar ta samu sauƙi a lokacin da ƙasashe irin namu su kuma suke ƙoƙarin su ga sun lalata namu tattalin arzikin sun ƙara jefa shi a cikin halin da yake ‘yan uwana masu albarka duk ƙasar da take ba ta iya samar wa kanta da abincin da za ta ci ba ta iya ƙera abin da za ta yi amfani da shi hatta abincin da za a ci shinkafa da sauransu sai an shigo da su daga ƙasar waje mafi ƙarancin abin amfani sai an shigo da shi daga ƙasar waje duk irin wannan ƙasar ‘yan uwa wanda suka zama mustahalikuna lamun tijul consumers ne ba producers ba to lallai wannan ƙasar tana cikin tasku tana cikin halin da komai zai iya faruwa a kanta domin wasu ƙasashen da suke can waje bala'insu da masifarsu zai dawo kuma ya shafe mu dan duk lokacin da ƙasar da take shigo muku da kaya kuke siyan kaya a waje ta samu matsala to kai ma fa ka samu matsala idan ta samu ƙarin farashi kai ma ka samu idan ta kuɗin ta ya lalace kai ma naka ya lalace saboda da kuɗin da kake amfani ka je ka so kaya yan uwa irin waɗannan abubuwa da ƙasarmu ta kasa lura da shi har yanzu a ƙasarmu ta Najeriya ba a yin noman da za mu iya ci da kanmu ba ma iya noman da za mu ci da kan ballanta ma fita da shi har yanzu a ƙasarmu ta Najeriya wanda muna ɗaya daga cikin ƙasashen da muke da arzikin man fetur a duniya gaba ɗaya ba mu da matatan mai guda ɗaya da take iya tace mai ɗan ƙasa su amfana da shi babu za mu haƙo man fetur ɗin da duk wasu albarkatu da suke ciki wanda ya kunshi mayuka kala-kala man jirgin sama da man kaza da man kaza duk yana cikin sa amma sai mu dauka sai mu kai su kasashen waje mu kuma sai a ba mu tatacce sai mu siya sai mu shigo da shi tataccen wannan iri ne tatacce ne wanda mai ne mai ne fetur ne tsoron zallan sa har yanzu ba ma iya tace mai guda daya matata mai guda daya ba mu da ita idan ka tashi zuwa ka siyo man dala zaka sa ka je ka siyo shi saboda ka farashin da dala take haka zaka sayo shi ko ka so ko ka ki amma da kai kake tacewa ka fita da shi kowa in ya shigo kasar ka da kuɗin ka zai siya shi sa wani masanin tattalin arziki yake cewa wallahi in dai kasar nan ba su daina dogara akan wasu kasashe wajen shigo da abubuwa ba to zancen ka ce naira za ta daraja wannan babu shi zancen ka ce kaya su ta saukowa wannan babu shi dole sai ƙasa ta samu hanyar da za ta dogara akan kanta yan uwana masu albarka mu sani cewa irin waɗannan dalilai ana kallon su a matsayin dalilin da suke komar da ƙasashe irin namu baya wani lokaci ya haifar da ya haifar mana da wuya da kunci musamman abin yana karewa ne akan talaka amma a matsayin na masu imani a matsayin na musulmi ba wannan dalili kadai mu muke kallo ba ba kuma shine dalilin da muke mai da hankali a kansa ba akwai al-asbabul ma'nawiyya shine sabubba waɗanda muke kallo janibin Allah madaukakin sarki shin me muka bari me muka tsayar me muka yi wa Allah madaukakin sarki dan ruwa baya tsami ban zaka mai yadda Bahaushe yake faɗa yan uwana masu albarka lallai ayoyi na alkur'ani da yawa da hadisai na manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sun zo sun yi bayani game da babu wata musiba ta tsadar rayuwa ko mace-mace ko tsadar kayayyaki ko duk wani bala'i da zai kama wasu mutane ɗaiɗaiku ne ko kuma gaba ɗayansu face in ka bibiye shi za ka ga akwai abin da ya jawo shi na saban Allah da Allah madaukakin sarki ya ce baya so mutane suka ce sai mun yi akwai abubuwa da dama da Allah subhanahu wataala ya ce ayi mutane suka ce ba za mu yi ba to ɗaya daga cikin hanyoyin da Allah madaukakin sarki ya kallatsa mutane dan taba su su gano abin da suke ba daidai bane dan su dawo shine sai jarrabe su da irin wannan abubuwan da muke ciki yan uwa so da ka sai mu kalli halin mu kalli halin da muke ciki yan uwa Allah madaukakin sarki yana faɗa yace wa ma asabakum min musibatin فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير للي duk abin da ya same ku babu wani abu da zai shafe ku na musiba Allah subhanahu wata'ala ya ce fa bima kasabat aydikum face sai ya kasance sakamakon abin da hannunku take aikatawa ne abin da da ni da kai da su da mu gaba ɗaya muke aikatawa ne Allah subhanahu wata'ala ya ce wa ya'fu an kafir da yawa ma Allah kawo da kai yake yana yin afuwa idan da abubuwan da muke gaba ɗaya Allah subhanahu wataala ya ce zai kama mu da su dan uwa ba za mu kai labari ba lalle Allah madaukakin sarki yayi gaskiya kuma babu mai gaskiyar zance kamar shi subhanahu wataala shi sama yake cewa awalan ma asabatkum musibatun qad asabtum mithlaiha qultum anna hadha duk lokacin da wata musiba ta same ku irin musibar da da kafin wannan ta taba samunta ta taba samun ku irin ta ta taba samun ku sai ka ji muna cewa anna hadha daga ina wannan musibar me ya faru wannan tsadar rayuwar daga ina wannan bala'in da muke ciki daga ina wannan rashin ruwan da muke ciki daga ina Allah ya ce qul huwa min indi anfusikum qul huwa min indi anfusikum wannan bala'i da musiba da tsadar rayuwa da muke ciki Allah ya ce daga mu ne mu ne muka jawo ta mu ne muka jawo ta shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa a cikin hadisi ingantacce ya ce ya ku taron mutanen madina mutanen makka ya ku taron masu hijira wasu abubuwa guda biyar dukkanin waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya jarrabe su da su sai annabi kama ma ya faɗe sai cewa uzu billahi an tudrikuhunna ina neman tsarin Allah maɗaukakin sarki kada Allah ya sa ku riski waɗancan abubuwa guda biyar in ji manzon Allah ke ga sabansa sallallahu alaihi wasallam daga ciki guda biyu wanda suke da alaka da maganar mu annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce lam tazharil fahishatu fi qaumin qattu hatta yu'linu biha babu yanda za a yi alfasha ta bayyana a cikin mutane sannan su bayyana ta su sare mata sanda ta kasance ba komai bane da suke ji suna yin wani abu abin da ba daidai ba kowa ya dauka burgewa ne cinyewa ne wani abu ne na musamman saban Allah madaukakin sarki annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce babu yadda za a yi mutane su zamto haka suke sai Allah subhanahu wata'ala a ya jarrabe su da atta'un shine fari annoba annoba za mu ta riskarta za mu ta shiga cikinta da cututtuka irin cututtukan da iyayenmu da kakanninmu idan da za a taso da su basu ma san sunayensu bare su irin cututtuka amma mu yanzu saboda abin da muke yi na saban Allah Allah madaukakin sarki zai ta cillo mana su zai ta watso mana su abu na biyu annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi yace walam yanqusul mikyala wal mizana ba za su tauye mudu ba za su tauye abin awo ba da kuma mizani ta kowace irin hanya ta kowanne irin hali ta kowanne irin yanayi ka tsinci kanka dan tauye mudu baya nufin mai awo ya rage a'a tauye mudu ya shafi duk wani sashi daga cikin sashen rayuwa dan kasuwa ne kai ma'aikacin gwamnati ne kai malamin makaranta ne kai mai sana'ar hannu ne kai magidanci ne kai akwai tauye mudu a cikin al'amuranka yan uwa to annabi ya ce babu yadda za a yi su tauye mudu face sai Allah subhanahu wata'ala ya rike su bisinin da shekaru na fari wa shiddatil ma'ula da tsananin rayuwa yan uwa muke ciki yanzu wa shiddatil ma'ula da tsananin rayuwa kowa yarce gumi yake yi kowa ɗora hannu aka yake yi da masu kuɗi da talaka kowa yana ji a jikinsa wa jawri sultan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce da zaluncin shugabanni shugabanni za su ta zalunta ku za su ta fifita kansu a kanku maslahar ku duk girmanta duk amfaninta babu ruwansu da ita za su danne ta sa kafarsu masala in dai ba ta su bace babu ruwansu da ita wannan hali muke ciki yan uwa wannan hadisi yan uwa al-imam ibn majah ya fitar da shi da imam al-baihaqi imam al-hakim an-nisaburi ya inganta shi ya kasance daga cikin take ko ko title na magabata da suka yadda suka dora shi akan rayuwarsa suke kallon rayuwarsa a kansa shine ma nazala bala'un illa bi dhanbi wala rufiya illa bi taubati duk wani bala'i suka ce baya sauka sai da wani zunubi sannan bala'in ba a ɗage shi a cire wa mutane su shi kuma sai kuma sun koma ga Allah maɗaukin sarki sun duba wannan shi'ar ne na salafun salih sun yadda akan cewa babu wani bala'i da ke sauka a cikin al'umma sai ya kasance akwai wani zunubi da ake aikatawa sannan babu yadda za a yi bala'in ya kau daga cikinsu face sai an tuba an koma ga Allah maɗaukin sarki an ƙasƙantar da kai an yi kuka an yi ban baki sannan sai Allah ya ɗauke shi to a cikin wanne muka sai mu tambayi kawunanmu yan uwana masu albarka ɗaya daga cikin magabata yake cewa jaza'ul ma'asiyati alwahnu fil ibada wa dhiqi fil ma'isha yace ɗaya daga cikin sakamakon da saban Allah idan ya yada a cikin al'umma yake jawa shine alwahnu fil ibada rauni a cikin ibada kaga mutane duk sun yi rauni a cikin ibada ibada tana wahalar da su idan ma an zo ana ibada sai kaga babu karsashi a cikinta sai kaga zuciyar tana can wani wajen tabar Allah madaukakin sarki wata irin ibada duk ba a damu da ita ba abin da ke jawo rauni a cikin ibada saban Allah sakamako na saban Allah madaukakin sarki Allah subhanahu wataala ya samu dace yan uwana masu albarka matsaya ta biyu da ya kamata mu kalla akan wannan hali da muke ciki na kunci da matsi shine lalle mu sani cewa wannan hali da muke ciki wani bangare ne daga cikin bangarori na abin da Allah subhanahu wata'ala ya kaddara zai samu wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba makawa ba za ka iya kau da shi ba Allah subhanahu wata'ala ya kaddara sai ya jarrabi al'ummar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi zai jarrabi ɗaiɗaikun su ya kuma jarrabe su gaba ɗaya kamar yadda hadisi ya tabbata annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake cewa lallai babu wani annabi daga cikin annabawan Allah da Allah subhanahu wata'ala ya aiko shi face sai ya faɗakar ya nusar ya kwaɗaitar ga al'ummarsa duk wani alkhairi da ya san musu shi sai kuma ya razanar da su ya tsoratar da su duk wani sharri da ya san sharri ne a kansu sai annabi ya ce wa inna hadhihi al-umma haqiqa wannan al'umma tasa sallallahu alaihi wa sallam zu'ila afiyatuha fi awwaliha an sanya warakarta zaman lafiyanta a farkonta lokacin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da sabansa za ku ga akwai karancin fitintunu akwai karancin bala'o'i ana zaune lafiya abubuwa da yawa wanda suke faruwa yanzu ba sa faruwa a wancan karan sai annabi ya ce wa sayusibu akhiraha bala'un umurun tunkirunaha amma ƙarshen wannan al'umma bala'o'i da musibu za su ta samun irin wannan al'umma da muke ciki wanda za mu rinka inkarin waɗannan al'amar mana cewa daga ina ne me yake faruwa ne annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace haka fitintunu za su ta faruwa wata na bin wata idan wannan ta kwaranye sai wannan ta biyo bayanta har sai ka ji mumini na cewa idan wata fitinar ta zo sai ce to ni ga mutuwa ta ta zo anan zan mutu sai ta yayi ba ita bace sai wata ta ƙara zuwa sai ce anan zan mutu haka za a yi kai yan uwa haka manzon Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam saboda haka yan uwa mu sani cewa lallai Allah madaukakin sarki ya alƙawari sai ya jarabi wannan al'ummar sai mun shiga bala'i da musibai saboda haka mu sani wannan jarrabar mu yi ƙoƙari mu cita mu yi ƙoƙari mu wuce mu yi ƙoƙari mu samu abin da ake samu na lada a cikinta yawan surutai yawan tsinuwa yawan a maganganu wanda ba su kamata ba shi zai fitar da mu ba mu koma ga Allah maɗaukakin sarki mu roƙi yafiyarsa mu roƙi afuwarsa mu yi abin da ya kamata sai Allah maɗaukakin sarki ya yi mana shi sa Allah subhanahu wataala ya ba mu labari ya ce walaqad arsalna ila umamin min qablik haƙiƙa mun turo manzanni da annabawa tun kafin kai ya rasulullah zuwa wasu al'ummun daban zuwa mutanensu fa akhadnahum bil ba'sa wad darra ila allahum yatadarruna Allah ce sai muka riki waɗannan al'ummai na waɗannan annabawa da ya kokkuka suka yi ta kafsa ya kokkuka da kuma cututtuka kala kala Allah madaukakin sarki yayi musu haka ne ko sun kaskantar da ke su dawo zuwa gare shi haka Allah madaukakin sarki ya ce game da banu isra'ila wa balawnahum Allah ya ce mun jarrabe su bil hasanati da abubuwa masu kyau wasayi'ati a ɗaya hannun kuma da abubuwa masu munana marasa kyau sai Allah ya ce me yasa ya musu haka la'allahum yarji'una ko sun dawo su gane Allah madaukakin sarki shi halice su shi ya kamata su bauta tawa su daina abin da ba daidai ba wannan shi ya kamata mu kalla kuma shi ya kamata mu dora rayuwar mu akan sa yan uwana masu albarka Allah subhanahu wataala yakan kawo irin waɗannan abubuwa ne domin ya jarraba mu domin ya gwada mu domin a tace tsakanin tsaba da kuma tsakuwa a tace mumini nagari a tace wanda yake da bara gurbin imani a tace wanda yake bauta Allah madaukakin sarki da gaske da wanda yake bauta Allah madaukakin sarki a gefe a kaikaice shi sa Allah madaukakin sarki ce ma kana Allahu liyadhara almu'minina Allah bai kasance ba yana barin muminai yana kyale su alama antum alayhi akan a halin da suke kai hatta yamiza al-khabitha min at-tayyib har sai Allah ya tace mai kyau daga bara gurbi wannan ka'ida ce ta Allah maɗaukakin sarki ba a barin mutane suna rayuwa haka kawai sa sakai sai an ga waye yake da gaske waye kuma dama ba da gaske yake ba Allah subhanahu wataala ya samu daga cikin wanda suke da gaske yan uwa matsaya ta uku da ya kamata mu kalla a wannan hali da muke ciki shine ya ma'sharat tujjar ya ku taron yan kasuwa ya ku taron yan kasuwa yan uwa irin wannan kira wata rana annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi zai wuce yan kasuwa suna ta hada-hada ana ta sayar da sayarwa ya daga murya sai irin wannan kira ya ce ya ma'asharar tujjar ya ku tare yan kasuwa so naka duk suka dago wuyansu idan su ya tafi kai tsaye zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam dan su ji wannan sako zai isar musu tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sai annabi ya ce inna tujjara haƙiƙa yan kasuwa yuba'afuna yawmal qiyamati fujjara za a tashe su ranar tashin alkiyama a matsayin fajirai inna lillahi wa inna ilaihi raji'una amma sai manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi istisna'i yace illa man ittaqa sai wanda ya kiyaye dokokin Allah a cikin kasuwancin sa shine illa man ittaqa ya kiyaye dokokin Allah madaukakin sarki a cikin kasuwancin sa wa barra yayi nagarta wasadaka sannan kuma ya yi gaskiya a cikin kasuwancin nasa waɗannan masu wannan hali su kaɗai ne ba za su tashi fajirai ba a matsayin 'yan kasuwa haka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace rahimallahu rajulan Allah maɗaukakin sarki ya ji kan mutumin da samhan idza ba'a mai sauƙi ne yana sauƙaƙa wa mutane idan zai siyar wa izajtara haka nan idan zai siya mai sauki ne wa izaqtaba haka nan idan yaje neman a biya shi bashin sa mai sauki ne annabi ya masa addu'a Allah ya ce Allah ya ji kansa irin wannan mutum yan uwana masu albarka lallai ne irin wannan halin da ake ciki akwai gudunmawa da wasu daga a lokacin da zaka zaka ga dan kasuwa guda daya yana da kaya a dankare a cikin store ɗinsa ya siye shi da farashi mai arha amma da zarar an fara tunanin cewa kaya su tashi sai ga an fito da shi da farashi mai tsada ya sai kaya akan naira dubu biyar amma sai a fara tunanin cewa kaya za su koma naira dubu goma maimakon ya tausaya wa al'ummarsa ya sayan musu a dubu biyar biyar nan Allah ya sa masa albarka wato dubu biyar din ma fa akwai riba a ciki ba zai samu riba fa mai yawa amma sai yake sai ya ƙure riba sai ya ƙure talakawa sai ya takure su ya fi ƙarfin kuma duk abin da yake bukata a rayuwarsa in ya fi ƙarfi a lokacin da muke tsitsi a kan mai ‘yan kasuwa sun siyo mai a tsohon farashi da zarar sun ji labari za a canza za a ƙara farashi sai duk su ɓoye mansu sai su fito da shi a sabon farashi mai tsada wannan irin 'yan kasuwa muke da su 'yan uwa idan za ka zagi shugabanni za ka tsire musu albarka 'yan kasuwar da kake tare da sufa wacce irin gudunmawa suka bayar domin su ga sun sauƙaƙa al'ummar su 'yan uwa barin ba ku labari babban sahabi babban sahabi sayyidina Usman Allah ya kara masa yadda zunnurai a lokacin sayyidina Abubakar Siddiq an yi wata yunwa an yi wani fari da garin Madina aka rasa abinci ana wannan hali mutane suna cikin kunci sai ga raƙuma da shanu da kayan abinci suna ta shigowa karafka guda kusan kayan raƙumi dubu na sayyidina Usman ne shi shi kadai abinci ne kawai akai ya yi oda kayansa sun zo garin madina a lokacin da ake tsananin bukatar su ake cikin bala'i saboda haka 'yan kasuwa suka rinka tururuwa wajen sayar na usman kowa yana kamun kafa don allah a taimaka a siyan masa ina son kaza ina son kaza sayar na usman yana jin su yan uwa ko su 'yan kasuwar da suke nema ba suna nema ba ne domin su ƙara farashi a wallahi suna nema domin su watsa abincin ne su yalwata shi mutane su samu ara amma bar ku za abin da sayar na usman ne da ƙarshe suka rinka musawama wannan ya ce na siya na ninka maka ribar sau goma ya ce ban siyar ba wannan ya ce na ninka maka sau sha biyar ya ce ban siyar ba na haka suka rinka yi duk ninka masa inda suka yi kisiyarwa ƙarshe sai ce aje a raba abincin kyauta wa fukara ulmadina kyauta ya ce aje a raba musu yan uwa kasuwanci ya riba ko bai riba ba kasuwanci ya riba rabi halbai ya zallurain wallahi kasuwanci ya yawa ya yi riba ya kai ma'abocin haske guda biyu sayyidina Usman Allah ƙara masa yarda yan uwa irin wannan kasuwancin da yan kasuwa muke bukata a cikin yanzu a lokacin da mutane wallahi yan uwa wallahi wani yana shafi 24 hours bai ci abinci ba wallahi 24 hours rana daya yininta da daranta wallahi wasu iyalan suna shafi ba su abinci saboda babu babu idan ya je ya bara ma yanzu duk masu bara ƙarya sun ɓata mutane ba za a bashi ba babu me talaka yake bukata yanzu yanzu ne arziki ya kamata ya amfani wallahi ba sai ka fito ka raba mutane ba a'a sauƙaƙa musu sakko da farashin siyar musu a yadda za su iya siya kowa ya je ya ci ya maka addu'a Allah za ga albarkar da Allah zai sa maka waɗancan masu ƙara farashin masu ƙurewa wallahi sai ka yi musu nisa ka basu suna inda su sai ka wuce su albarkar tawaye dukiyarwa ke bada ita ka ba Allah kuma sai Allah ya hana ka shi wancan yayi zalunci ya kuddata mutane yana samun kuɗi haizu kai kuma sai kai albarka sai kai abin da yake na albarka Allah ya hana ka wanda ya ta karo da daga sunnar Allah madaukakin sarki saboda lalle ne yan uwa daga cikin abin da ya kamata mu kalla yan kasuwar mu ya kamata mu ji tsoron Allah subhanahu wataala mu rinka tuno akwai ranar da la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha bi qalbin salim wannan dukiyar ba za ta yi amfani ba wani matsayi da duk kuma ba zai amfani ba abin da zai amfani shine kyakkyawan aikin da gaje wa Allah da shi taimakon da kai wallahi shi Allah zai kalla ya baka aljanna Allah ya samu dace ya kuwa masu albarka abu na karshe wanda shine abu na hudu da ya kamata mu tsaya mu kalla shine wajibi ne akan shugabanni wanda Allah madaukakin sarki ya dora musu nauyin kula da talakawa wanda talakawa suka sha wahala suka yi gumi rana ta dake su wasu ba su ci abinci ba suka fita don su ba su ƙuri'a su zaɓe su lallai ne su iya abin da za su su iya duk wani ƙoƙari da za su su ga talakawa sun fita daga cikin bala'in da suke ciki su ga sun sauƙaƙe ta hanyar su an samu sauƙi sakamakon halin da ake ciki wannan dole ne a rayuwarsu ta hanyar daidaita farashin abubuwan da ake sayarwa ta hanyar ƙoƙarin gyara tattalin arziki idan ta kama a abin da ake cewa tas'ir a yi shi a tas'ir shine price control duk da cewa price control wannan abu ne da shari'a ta hana shi amma malamai sun yarda cewa idan akwai bukata akwai bukata mai tsanani babu laifi za a iya mutane sun shiga wani hali na kunci da matsin da in ba da wannan ba al'umma ba za ta fita ba ibn qayyim al-jawziya ce babu laifi mutane za su yi al'umma za ta yi ta yadda kowanne dan kasuwa sai sa farashin da yake bukata idan gwamnati suka kayyade babu laifi amma idan za a iya samar da al'umma maslaha su fita daga halin da suke ciki kunci ya yaye abinci ya araha talaka ya iya kai ma- dan ɗansa makaranta ya karatu To in akwai irin wannan ba tare da an yi ta- a tasir ba to a bar shi shine abin da yake amma yan uwa babu wanda suke da lion share raban zaki a wajen jefa al'umma ko kuma shiga al'umma cikin wani halin da ake ciki kama gwamnati babu kuma wanda za fi- za- za su fi shan wanda ya san zai iya faɗa a ji wajibi ne a zauna a game ya kamata a yi domin talakawa su fita da halin da- da ake ciki yan uwa abin ya kai inda ya kai abin ya kai inda ya kai kuma abin ta yan uwa tafiya yake shine abin tsoron shine abin tsoron yanzu kwana uku kenan muna magana muna eh, tattaunawa da wani daga daga cikin masu harkan mai yake ce min wallahi ko da yaushe daga zaman nan zai iya karuwa daga 600 da yanzu ko da yaushe ana tunanin zai iya karuwa diesel da ake munna cewa ya fara sakowa shi ma sun karata da shi an janye ta- an janye tallafi akan karatun yara unity school an kara kusan 100% a cikin abin da ake biya ina ake so talaka ya je magani ya fi ƙarfin talaka abinci ya fi ƙarfin talaka abin da talaka kai yake da shi yanzu shi- wanda yake mallaka shine rayuwarsa kawai da take jikinsa yan uwa wacce irin rayuwa muke ciki yanzu wani irin shugabanni muke ciki babu wata ƙasa a duniya da na san ana irin wannan wallahi babu saboda ka yan uwa akwai buƙatar lalle mu koma ga Allah madaukakin sarki mu yi wa Allah madaukakin sarki ban baki da magiya mu yi kuka mu tuba sannan kowa ya kalli kansa kowa ya taje kansa ya ga me yake wa Allah madaukakin sarki wanda ba daidai ba mu tuba mu daina insha Allah ta'ala Allah madaukakin sarki zai fitar da mu daga ciki amma in ba mu shirya ba to ko shakka ba yanzu muka fara shiga cikin ramin yanzu hakansa ake ƙara shiga cikin mulki ba mu san inda zai tsaya ba Allah madaukakin sarki ya samu dace Allahumma izzal islam wal muslimin wa azil shirka wal mushrikin wa dammir a'da'aka a'da' ad-din wansur ibadaka al muwahhidin واهم حوزة الدين يا رب العالمين اللهم عاملنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا ذا الجلال والإكرام وقوموا إلى الصلاة يرحمكم الله